بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تزام تاش درسينا أربعين دتكوى أشكن كراتمنا ألية الحديث إمام عبد الرحمن السيوطي رحمة الله عليه زام تاشي كوانا وتا يو شاتوكا غواتا صفر هجرة دبودة دريه دو دا أربعين ودا تيدي دي دا عشرين دتكوى غواتا غوما شكرة دبوبيو دا غوما شاتوكا تميلادية زام تاشي بيتي ندري أكو دا تلاتين منا تشكي cikin maratibu ta'dil wa maratibu tajrih na'am
bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd dan kullu ma rahimahullah na'am wa dayyid alhadisi aw a'a wa minhu man yurma ببدع او يضم الى صدوق الى صدوق سوء حفظ او وهم na'am wa minhu man yurma bi bid'in daga cikin wato daga cikin ah, abinda yake biyo bayan asado akwai wanda ake jifansa da bid'a wato marhala da take biyo bayan asado shine man yurma bi bid'in a ce rumiya bil ah, bil bil rafzi ko mu- rumiya bil irja'i in an jefe shi da aƙidar murji'a ko an jefe shi da aƙidar a a raf- rafidanci au yudham ila saduqin su'u hifdhin aw waham ko a hada ga wanda aka sifanta shi da saduq a hada shi zuwa a hada a hada shi da su'u hifdh a ce saduqun sayyi'ul hifdh au wahm a au waham a ce saduqun yahim wato mai gaskiya ne amma yana wahami to shine yake marhalar da take biyo bayan jayyidul hadithi da hasanuhu da salihuhu da muqaribuhu na'am wannan ita ce ake cewa awwalu maratibul jarhi wannan ita ce awwalu maratibul jarhi na'am ومنه
na'am wa minhu mhm أي ما تلا نهى الصدوق daga abin da ya biyo kamar as wato as-saduq كما قال له الها... كما قال له الحافظ بن حجر قاله
كما قاله الحافظ ابن حجر كما عند الحافظ ابن حجر يا أمبتشي شي من يرمى بالبناء للمفعول wanda aka jefe shi ta bilbina'i lil maf'ul wato mabni li malam wato ah, ah, malam yunam ma la yusamma fa'iluhu ba a faɗi fa'ilin sa ba بنوع بدعي wanda aka jefe shi da nau'i na bid'a كالتشيع kamar tashayyu والقدح wal qadar والنصر wal qadar bi fathil dal ne wal qadar da aqidar qadariyya al qadar wanda suke cewa babu qaddara wan nas wan nas wan nas shi wannan bi sukuni sad nasibanci iyayyar sayyidina ali da ahlul bait والإرجاء wal irja da aqidan murji'a wanda suke cewa la yadurru ma al imani ma'siya
والتجهم wat tajahhum da aqidat tajahhum ajja al jahmiya aqida mabiya jaham ibn safwan wajen waɗanda suke kore ma Allah madaukakin sarki sunaye da sifofi baki daya أو من يضم إلى وصفه بصدوق سؤهف ko kuma wanda ake hadawa ya zuwa ga sifas ake hada sifarsa da saduq a hada shi da su'uhif wato raunin a- a- wato mummunar hadda
بالرفع بالرفع ده رفع نائب فائل نائب فاعل na yudham ay yudham su'u hifz a hada wato raunin ha- wato munin hadda ya zuwa ga saduq بأن يقال a ce sai a ce- yadda za a ce فلان سيء الحفظ a fulanu sayyi'ul hifz wane mai mu- mai mu- mai mummunan hadda ne wal ahsan daga wannan misali ya ce fulanu saduqun sayyi'ul hifz ce zai zama to misalin sosai saduqun sayyi'ul hifz أو يضم صدوق إليه ko kuma a a hada saduq ilaihi aha aw waham إليه و... إليه وهم ilaihi a hada waham ya zuwa gare shi ونهوه da makamancinsa أن يقال a ce فلان صدوق يهم a ce fulanun saduqun yahim wato wane saduqun mai gaskiya ne yahim amma yana wahami أو صدوق له ko أوهام a ce saduqun lahu awham saduqun ne amma yana da wahamce wahamce أو صدوق يخطئ ko a ce saduqun yukhti saduqun amma yana kuskure أو صدوق تغير بآخرة bi'akha- bi- bi'akhara بآخرة ko a ce saduqun taghayyara bi akhara in ka ce- in ka in kai in kai al-alif al-mamdud sai dai ka ce saduqun taghayyara bi akhirih ba za ka mayar da shi ta a- a- ta marbuta ba amma idan akhara ne ba za ka ce akhira ba sai dai bi a- bi akhara haka malaman hadisi suke faɗa saduqun taghayyara bi akhara mai gaskiya ne amma haddasa ta jirkita bi akhara a ƙarshen rayuwarsa
وكل ko هذه ka ce bi akhirihi a ƙarshensa نعم وكل to هذه kun ga duk wannan duk martaba ɗaya ce نعم na'am وكل هذه في مرتبة نحو مح- مح- نحو محله السرق محله السرق wannan dukkaninsu suna marhalar da ake cewa mahalluhu as-sidq ويكتب حديث يكتب حديثه Ah, to يكتب حديثه وينظر فيه ah, to wannan ah, akwai abin da ka tsallake wahiyal martabatul khamisa yace martaba ta biyar على شكر شيء الذي على شيء قد حرق قد حرق بعد قوله محله السرق ينظر
na'am أنا أتوقع أن كان المرتبة
Ah, كان أقول لك محله السرق يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون ذلك وإذا قيل سالم الحديث to ai kaga shine akwai abin da ka tsallake faqad zakara ibn abi hatim shine duk wannan magana ibn abi hatim ce akwai abin da yake bayan naharu mahalluhu sidq sai ka ka ce wahiyal martabatul khamisa wahiyal martabatul khamisa eh wahiyal martabatul khamisa ko Mm. وهي الخامسة فكل هذه الألفاظ في مرتبة محله الصدق وهي الخامسة سيكما فقد ذكر ابن أبي حاتم
وقد ذكر ابن ابي حاتم انه اذا قيل ibn abi hatim a cikin aljarhu wa ta'dil ya ambata cewa idan aka ce shaykhun هو بهذا- fulanun shaykhun fa huwa bi hadhihi al manzila to shi da wannan matsayi yuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi za a, ana rubuta hadisin sa sannan ai duba ga hadisin ai ai tsokaci wato ai ai izina da shi mm, lil itibar
الا انه دون ذلك sai dai shi bai kai mahalluhu sidq ba illa annahu duna dhalik a shi bai kai wato mahalluhu as-sidq ba in aka ce shaykhun
انا كويس بغير يعني كويس eh yani wanda yake hadisin sa ai za a iya zai zama iya zamantowa hasanun li ghairihi amma in bai samu abin da yake zai karfafa shi ba to hadisin sa yana nan a mahallu tawaqquf mahallin tawaqqufi na'am انا بدي شغل in aka ce sheikh ai bi ma'ana wato yana daga cikin masu riwayar hadisi Mm, eh.
وانا كمان سير يقول ولا
rafiqul ulama wa idha qila salihul سالم الحديث hakanan idan aka ce salihul hadith فكذلك يكتب حديثه to shi ma wannan yuktabu hadithuhu lil i'tibar domin ayi izina da hadisin sa salihul hadith na Mm.
وعن ابن مهدي daga abdurrahman ibn mahdi ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف wani lokaci sai ka ga ambaton hadisin wani rawi ya zo wanda yake akwai rauni tare da shi وهو رجل صدوق amma kuma mutum ne wanda yake mai gaskiya فيقول sai ya ce رجل سالم الحديث rajulun salihul hadith wannan ai mutum ne wanda yake hadisinsa wato ah, salihun ba laifi wato ai ah, ah, wato yana da lafiya يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به سويلهم la ba'sa bih لا بأس به na'am سويلهم مقبول عن مقبول عن na'am yalihi ma mashi'atin arju bi an la ba'sa bi suwailihun maqbulun maqbulun an maqbulu an yalihi yana bin wannan daraja wato darajar wanda ya aka ake ce ma saduqun sayyi'ul hifz ma mashi'atin tare da wanda za a faɗe shi da mashi'a a ce saduqun insha Allah arju bi an la ba'sa bi da kuma wanda za a ce arju annahu la ba'sa bihi kaga bai kai la ba'sa bihi ba tunda ka ce arju annahu la ba'sa bihi shi ma wannan daraja ce daga bayan la ba'sa bihi ko yanzu wanda kace la ba asabe da kuma wanda kace arju annahu la ba asabe za su zo daidai eh amma duk ɗaya ne shi bai kai ba wannan ko kace masa ya kai kace la ba asabihi amma wannan cewa kai ina fata la ba asabihi kaga bai kai ba ko eh disiga ce ta ta talyin ba a cewa tad'if sai dai a ce talyin tamrid a talyin dai ba tamrid ba talyin raunanawa suwailihun haka kuma ka ce suwailih kaga suwailih tasgir din salih ko kaga tunda kai tasgiri ya nuna kan cewar wanda baka yi tasgirin sa ba yafi salihul hadid sama yake da suwailih ko suwailihul hadid maqbulun haka zalika ka ce maqbulun an a maqbulun an maqbulun lafazin maqbul anna shi ma ya bayyana a wannan martaba an dinnan takmila ce ai bi ma'ana zahara anna na'am an din ba an ta harafi bace an ta fi'ili ce anna anna ya'innu
wailini ai ma zikira kulluhu ai abinda aka ambata dinnan gabaki ɗayansa yana bin sa rutba a daraja ma kana min zalika wanda ya kasance daga cikin wannan ma'a zanni mashi'atin tare da hadawa da mashi'a ilayhi gare shi kasaduqin kamar ka ce saduqun insha Allah wa qawluhum fulan arju bi alla ba'sa bihi da kuma faɗinsa wani arju bi Allah ba asabihi ina fata ina kauna babu laifi tare da shi wa fulan suwayl da kuma su ce fulanun suwailihun bi tasghir da tasgiri قال الحافظ ابن حجر ibn hajar ya ƙara a wannan darajan فلان مقبول da a ce fulanun maqbulun fi hadithihi wato maqbulun ai ana karɓarsa a hadisinsa وقوله عنا faɗinsa da yayi an أي ظهر ai yana nufin zahara تكملة takmila ce cikawa ce ga baitin فهذه كلها هي المرتبة السادسة wannan dukkanin su ita ce almartabatu sadisa قال المصنف آه، قال المصنف امام السيوطي يجي ما تقرر من المراتب ما تقدم من- ما تقدم من المراتب
ما تقدم من المراتب abin da ya gabata ya gabata na daga darajojin wato karban ruwat darajojin ruwat مصرح mai bayyana wato ya ya bayyana بأن العدالة cewa ita hukunci da adala yana karkasuwa ta tajazza wato adala ba abu ne guda ɗaya ba
لكنه باعتبار الضبط amma bi itibari dhabt ta fuskar hadda amma asalin adala da ma'anarta ta addini ai la ta tajazza adali ne ko ba adali ba amma abinda ake nufin cewa tana tajazzu'i tana karkasuwa kashi-kashi wannan daraja wannan daraja tana ƙasa wannan daraja tana ƙasa da- ta hanyar la'akari da hadda وهل تتجزأ باعتبار الدين amma tana karkasuwa da izina da addini وجهان wajhani fil fiqh fuska biyu a wajen malaman fiqh
ونذيره الخلاف في تجزي الاجتهاد wannan eh, kata- kwatankwacinsa abinda yake wato kama da shi shine eh, kininsa wato sabanin da aka yi akan karkasuwar ijtihadi وهو a ce akwai mujtahid kamil akwai mujtahid wanda yake ba cikakke ba eh?
وهو الأصح wa huwa al-asahhu fihi mafi inganci a cikin ijtihadi shine at-tajazzu dan mutum zai iya zamantowa mujtahidi ne a babin ciniki amma a babin ibadat bai san shi kamar yadda ya san ciniki ba ko mujtahidi ne a fiqh a- a a hadith eh, ko a lugha ko a nahwu amma a fiqh ba mujtahidi bane Eh, wannan shine al-asah ta ma kaga shi ma wannan komawa yake zuwa ga sifa wadda take bata da alaka da addini tana da alaka da ilimi ne وهو الأصح فيه wa huwa al-asahhu fihi wannan shine mafi inganci fihi fihi yaudu ila madha ad-damir yaudu ila madha na'am
تجلد الاجتهاد باعتبار fil ijtihad fihi ay fil ijtihad tajazzu'i a cikin ijtihadi shine al-asah shine mafi inganci tunda ai yana maganan a a wato at-tajazzu'u fi bi itibari din da kuma at-tajazzu bi itibari al-ijtihad sai ce wa huwal asahhu fihi tajazzu'i wato kasuwa wajen ijtihadi shine mafi inganci na magana eh to shi ma gaskiya ne tunda zaka ga suna tunda sun yi maganar al'adul mubarraz ko to amma wannan ahi abu ne wanda yake a boye amma wannan ayi a boye yake darajar imani a boye yake attaqwa hahuna sai dai shi yasa yanin ya zama to wa jihan amma tunda suna maganar adali mubarrazi adali mubarrazi yani fi ma yadhharu linnas a cikin abin da yake bayyana ga mutane kaga za a iya amfani da wannan akan cewar haka ne ko ba kawo barista ai akwai cikin shaidar ma akwai wanda yake kuna ganin an kawo shi kat kenan ko ko kowaye za ku iya in aka sa shi a cikin wannan akwatin a ce limamin kano shine shaidarsa ai haka shi kenan kat kenan na wa qiyasuhu qiyasinsa yatajazza'u al-hifdhu fil hadith hadda a wajen hadisi tana karkasuwa sai zamanto hafizi ne ga nau'i ba wani nau'in bana hadisi a cikin wannan amma akwai tsokaci a ciki amma dai kasancewar alhifzu ya tajazza wannan shine asasin wannan shi sa suka yi wannan magana su cika ce akwai thiqatun thiqa akwai thiqa akwai sadu akwai ila sidqi ma mahalluhu sid suwaile saduqun insha Allah da sauransu duk wannan bi itibarin hifz ne to wannan ya gama wannan shine adna maratibu ta'dil mafi kaskancin ta wanda za a ce suwaile arju annahu la ba'sa bihi saduqun insha Allah wannan ita ce martaba ta karshe ta shida wa aswa tadriji ma qad wusifa بكذب والوضع كيف سلف نعم وأسوأ التجريح ما في نوع جرح wato mafi nau'in mafi munin jarhi mafi munin suka ga rawi ma qad wusifa bi kadhibi shine wanda aka sifanta shi da yin ƙarya wal wad'i da kirkirar hadisi kaifa surrifa koyaya aka sarrafa shi wato koya da wani irin tasrifi yazo ko a ce yakdhib ko akzabun nas ko kazzab ko kazib a abadda dajjal alkazib wal wad'u din ko a ce yad'u alhadith ko wadda duk ko da wani irin tasrifi ne kalmar alkazib wal wad'u yazo to wannan shine aswa'u tajrih shine yafi komai muni a cikin suka garawi
wanda alkadir wanda yake wanda yake alkadir din hadis wanda da aka nuna da su amma idan ya kuma ya fi jima annabi la ya fi jima annabi
da ai alkazib din da ake nufi a nan wani irin kazib ake nufi ana nufin ya kazibu fi hadithin nas ko ko ya kazibu fi hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda suke ne shi yasa aka hada shi da alwaba kaga ai wanda aka ce masa yada'ul hadith ko wabba ana nufin ai yana kirkirar hadisi na'am kaifa surrifa ko ya aka yi tasrifin sa ko ya aka sarrafa kalmar bi ayi nau'in min at-tasrif kalmar tazo ai shine kage yace ai hala kaunihima مصرفين على أي كيفية من صيغة التفضيل أو اسم الفائل أو الفعل الماضي أو المضارع إلى غير ذلك شيني معنى كيف صرف كودا يزود تصريف صح. ثم بين مراتب التجريع سنن يبين درجوج سوكا غراوي فقال sai ya ce mafi munin wato lafuzza na suka ga rawi man yusufu man yusufu wanda ake sifanta shi bima dalla da abin da yake nuni akan isa a isa matuka fima qad wusifa a cikin abin da aka sifanta bi kadhibin da ƙarya wal wad'i wal wad'i da kuma kirkirar hadisi aw ahadihima ko ɗayan su su ɗayan su su su biyu kaifa surifa kaifa surrifa kaifa surrifa ko yaya aka sarrafa waɗannan kalmomi guda biyu
wa as- wa asrahu wa asrahu dhalika wadda tafi komai tasrihi tafi komai balo-balo a cikin wannan ma ah, qala wal hafiz kamar yadda alhafiz ibn hajar ya ambata at-ta'bir bi af'al a ta'abiru bi af'ala wanda aka zo aka yi ta'abiri da shi da af'ala af'ala tafdil wanda aka ajiye shi domin fifitawa ka akla an fifita shi amma a cikin ƙarya kamar akzabin nas mafi ƙaryar mutane au awda'ihim ko mafi isar su matuƙa wajen wad'ul hadith wa kaza qawluhum haka nan ma faɗin su ilayhi al-muntaha fi al-waqt shine matuƙa wajen ƙaryar wajen kirkirar ƙarya ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ay iftira' al-kadhib ai ma'ana kirkirar ƙarya bal hada ashadd mimma qawluhum bal wannan ai ya fi tsanani da abin da yake gabaninsa na akzabin nas ko awda'in nas na ilayhi al-muntaha ya Mm, bi ya fi tsanani
awwal kull al-kadhib ko a ce ruknul kadhib ginshike- ginshiken karya أو منبع الكذب aw manba'ul kadhib ko mabubbugar karya
ثم دجال sannan dajjal أو وباع ko wadda أو كذاب ko kazzab mai isa matuka dukkanin su kaga siyagul tafdil ne da a siyagul mubalaga ne لأنها وإن كان فيها مبالغة domin wayin kana fiha nau'u mubalaga akwai karin nau'u ziyadatu minan nuzha don daga cikin nuzha ya dauko na'am domin koda akwai nau'i na isa na mubalaga لكنها دون التي قبلها sai dai bata kai wadda take gabaninta ba dajjal da wadda da kazzab bai kai ilaihil muntaha fil kadhib ba وهو منبع الكذب ko man ba وركن الكذب da ruknul kadhib na'am
ثم بذيل اتهموا فيه نبع وساقط وهالك لا يعتبر na'am ثم, وذاهب ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر sannan a a sannan bayan wannan bizaini da waɗannan guda biyu alkadhib wal wad'u a id- thumma it- thumma ittahamu sannan ittahamu bizaini thumma bizaini sannan idan aka hada waɗannan kalma ta alkadhib wal wad'u aka hada su bi ittahamu shi za ta biyo baya ai muttaham bil kadhib ko muttaham bil wad'i fihi nazar ko kuma a ce fihi nazar to kaga zahirin fihi nazar kamar kalma ce ba mai tsananin jarhi ba domin fihi nazar wato akwai duba a hadisinsa Mm. to amma nan ya tafi akan istilahin bukhari domin bukhari ya ce duk wanda na ce fihi nazar fala ta juzur riwayatu anhu bai halatta a yi riwaya daga gare shi ba saboda ka ya tafi akan almusta- istilahin da yake keɓanta da waɗansu daga cikin malamai to tana wannan daraja wato darajar muttaham bil kadhib wa saqitun ko su ce fulanun saqit ya sashe wato ya sashe ne wa halikun halakakke ne la yu'tabar ai ba a izina da shi duk wannan shiddatu da'af ne tsananin rauni na'am ثم بعد ذلك sannan bayan wannan martaba بذيل da waɗannan guda biyu أي الكذب yana والكذب nufin alkazib wal wad'i اتهموا أي الكفار ay al huffaz sun sun tuhumci mutu وقولهم ka- ka- fa qawluhum in suka ce fulanun متهم muttaham a- abin tuhuma ne أي أنهم اتهموه بالوضع أو الكذب ai wato sun tuhumce shi bil wad'i aw al kadhib وفلان فيه نظر da kuma su ce fulanun fihi nazar فقد أطلقه البخاري domin bukhari ya yi amfani da wannan kalma في من تركوا حديثه akan wanda suka ta- su- suka suka bar riwayar hadisinsa وفلان ساقط da kuma su ce fulanun saqit وفلان هادي da kuma su ce fulanun halik wani halakakke ne وفلان لا يعتبر به biha- la yu'tabaru bi hadithihi da kuma su ce wani la yu'tabaru bi hadithihi ba a izina da hadisinsa كبير به بالحديث Mm, bi hadithihi la yu'tabaru to eh bihi wa bi hadithihi mumkin eh wannan wannan ashmal dan sukan ce la yu'tabaru bihi kuma suka ce la yu sukan ce la yu'tabaru bi hadithihi na'am وفلان ذاهب
wa dhahibun wa sakatu anhu turik وعنه ترك وليس بالثقة بعده بعده سليك مم. وذاهب da kuma fadin su ce fulanun zahib wane ai an tafi wato tafiyayye ne ai- ai ya- ya tafi can nesa wasakatu anhu sun yi shiru a kansa wannan ma istilahin bukhari ne idan bukhari ya ce in na ce sakatu anhu to wannan shi ma bi ma'ana taraku hadithahu in ya ce- in, eh, idan buhari ya ce sakatu anhu wa laysa bithiqati ba'dahu sulik da kuma laysa bithiqati laysa bithiqa a- a- laysa bithiqa wani ba amintacce bane bayan wannan bayan muttaham bil kadhib sulik sai aka bi shi aka sa shi a martaba wato laysa bithiqa martaba ce da ta zo bayan muttahamun bil kadhib Uh, ita ce daraja ta uku kenan laysa bithiqa Mm, sakatu anhu atlaqahu al-bukhari fi man taraku hadithahu
نعم وفلان ترك
Eh, wa fulanun turik wane an rabu wato an kyale shi أي متروك الحديث ay matrukul hadith أو na'am فلان تركوه ko kuma wane tarakuhu sun rabu da shi وفلان sun bar shi ليس بالثقة da kuma suka ce fulanun laysa bithiqa ba amintacce bane أو ليس بثقة ko kuma laisa bithiqa ba amintacce ba laisa bithiqa wato ba mai cikakken aminci ba laisa bithiqa ba amintacce ba ne wanne ne fi tsanani laisa bithiqa ko ka laisa bithiqa na'am laisa bithiqa ya fi muni eh laisa bithiqa da dan sauki sauki Eh, domin kace laisa bithiqa wato bai isa amintacce wanda yake na daraja ta sama sosai ba amma in kace laisa bithiqa ai duk wata daraja ta aminci bai kai ta ba saboda haka wannan aswa laisa bithiqa aswa min laisa bithiqa na'am أو غير ثقة aw ghayra thiqa aw fulanun ghayru thiqa ولا مأمون wala ma'amun ba kuma ma amintacce bane ba'dahu ai ba'da ma dhukira min al-muttaham binahwi al-kadhib ai shine yake zuwa bayan abin da aka ambata na daga wanda aka tumce shi da kamar ƙarya إلى هذا ila huna
إلى هنا eh, ila huna sulik ya zuwa ga nan wajen aka bi wato aka biyar da shi a daraja في المرتبة mm.
فلان ال... ال...
alqaw hadithahu da'ifun jidda irmi bihi wahim bi marra rudda رجع bimarra rudda an kasa bimarratin zai kare baitin alqaw hadithahu da'ifun jidda sun watsar da hadisinsa da'ifun jidda mai rauni ne da gaske irmi bihi watsar da shi wahin bimarra mai rauni ne da tsanani رجع rudda sun yi raddin hadisinsa mardudul hadith ai ko kuma raddu hadithahu بعده أي ما ذكر من المتهم آه، شنو؟
eh na'am
وفلان
fulanun alƙau hadithahu wane sun sun jefar da hadisinsa أيقنه ai tarahuhu sun jefar da shi وفلان مجروح da kuma su ce wane wato yasashe ne أو مجروح الحديث ko wa- yasashen hadisi وفلان ضعيف ko kuma su ce wane mai rauni ne da gaske بالغ الغاية فيه ai balagal gayata fihi ya isa matukar rauni a cikin wato hadisi وفلان ارمي به ko kuma su ce wane jefe- je- jefar da shi أو بحديثه ko kuma jefar da hadisinsa وفلان واهن ko kuma su ce wane mai rauni ne مرة bimarra ai qawlan wahida ai magana ɗaya shine wahin mai tsananin rauni ne لا تردد فيه babu taraddudi a ciki a cikinsa وكأن الباء زائدة kamar baɗin za'ida ce قال هو في التدريب ƙala haka nan asyuti ya faɗa a cikin tadribin rawi وفلان رد da kuma wane rudda hadithuhu an yi raddin hadisinsa أي أو ردوه ai au raddu hadithahu ko su ce raddu hadithahu أو مردود الحديث ko kuma su ce mardudul hadith وليس بشيء wa fulanun laysa bi shay'in ko kuma su ce wa- na'am ثم لائم laysa bi shay'in thumma la yuhtajju bih ka munkaril hadithi aw muqtaribi laysa bi shay'in wani ba komai bane thumma la yuhtajju bih sannan la yuhtajju bihi take biyo wannan ba a yin hujja da shi ka munkaril hadithi ka wanda suke ce masa munkaril hadith hadisin sa abin inkari ne أو aw muttaribi ko hadisin sa mai yawan sabani ne to ita ce kuma ita ce daraja da ta zo ta baya daraja ta hudu kenan وفلان ليس بشيء wa fulanun wane laysa bi shay'in ba komai bane أي أو لا يساوي ko شيء kuma la yusawi shay'an bai kai bai- bai- wato bai daidaita da komai ba وكل ذلك في مرتبة واحدة dukkan wannan duk tana cikin martaba daya ثم بعدها فلان sannan bayan wannan martaba wadda take ita ce ta uku shine fulanun la yuhtajju bi wani ba a hujja da shi وفلان مجهول ko kuma a ce fulanun majhul kai a a majhul ai ba za a sashi a cikin layu ta jube ba to yace fulan a- da kuma yace fulanun wani majhul ne كمنكر الحديث kama kamar ko haka zalika ka munkaril hadith kamar munkarul hadith أو مضطرب ko kuma muttaribil hadith أي مثل قوله ai kamar fadin su فلان منكر الحديث wane munkarul hadith وفلان مضطرب ko الحديث kuma su ce wane muttaribul hadith hadisin sa mai yawan sassabawa ne أو حديثه ko kuma مضطرب su ce hadisin sa mai ittirabi ne
وذكر جماعة waɗansu jama'an malamai sun ambata أن البخاري cewa al'imamul bukhari أطلق هو منكر الحديث shi ya yi itlaƙin ya yi amfani da munkarul hadith على ما- من لا تحل الرواية عنه akan wanda riwaya daga gare shi bata halatta ba to kaga ya koma daraja ta can sama kenan Mm. za su zamanto a darajar sakatuwanhu واهن ضعيف ضعف يليه du'ifa aw du'fun maqalun fihi wahin da'ifun da'afu yalihi in aka ce marawi wahin a wahin ai bi ma'ana mai rauni da'ifun shi ma dai mai rauni da'afu sun raunana shi yalihi to yana bin wannan daraja yana bin darajar munkarul hadis Mm. du'ifa ah, hakanan in aka ce du'ifa au du'fun ah, ah, ah, fihi fihi da'fun fihi du'fun maqalun fihi ai fihi maqal to wannan a a yalihi to yana bin wannan daraja kaga wahin da da'ifun duk suna tare da darajar da ta gabata la yuhtajju bih na'am
وفلان واهن da kuma cewarsu wa fulanun wahin
وفلان ضعيف Eh, ah, ta- wannan ita ce martabatul khamisa Ah, fulanun da'ifun من غير تقليدهما بمرة ba ta- ba a kayyade su da a cewa bimarra ba a ce da'ifun bimarra ولا بجدا ko kuma a ce jiddan a ce da'ifun jiddan
وفلان ضعفوه ko kuma su ce wane da'afuhu sun raunana shi وكل ذلك في مرتبة واحدة dukkan wannan suna martaba daya ita ce martabar muttaribul hadith da kuma la yuhtajju bihi da majhul
ذكر ابن أبي حاتم ibnu abi hatim ya ambata إذا قالوا ضعيف الحديث idan suka ce da'iful hadith وهو دون ليس بالثقة to wannan laysa bi thiqa laysa bi thiqa na'am to wannan yana koma bayan wanda suka ce ba aminta ba cikakken amintacce bane
ولا يقرأ حديثه to ba za a yasar da hadisin sa ba بل يعتبر به aidan to shi ma wannan za a yi izina da hadisin sa wannan ce ضعيف الحديث eh in aka dai in aka ce da'iful hadith ba Mm. shi yasa a, a, yana daga cikin wanda yake yu'tabaru bi hadithihi
ويليه أي ما ذكر في الرتبة to yana abin da yake abin da aka ambata yana bin sa a daraja fulanin zu'ifa idan aka ce fulanun du'ifa wane an raunana shi bil bina'i bil eh, maf'ul bil bina'i lil maf'ul lil majhul ay da'afahu ahlul hadith ai ma'ana malaman hadisi sun raunana shi aw fulanin fihi dha'fun ko kuma su ce wane fihi du'fun ko da'fun wajhan ko Eh, aw fi hadithihi dha'fun ko kuma a cikin hadisin sa akwai rauni
wa fulanin maqalun fihi maqalun fihi wane maqalun fihi ai fihi maqal aw fi hadithihi maqal ko kuma aka ce a ci- akwai magana a hadisinsa duk wannan ita ce a ita ce wadda take bi ita ce daraja a da ta biyo bayan wannan ita ce a daraja sadisa almartabatu sadisa
yunkir wa yu'raf fihi khulfun yunkir wa yu'rif fihi khulfun ta'anu takallam takallamu sayyi'u hifdhin layyinu yunkiru wa yu'rif na'am laysa bi hujjatin aw alqawi bi umdatin bidhaka bil mardi yunkir yunkir yunkir wa yud'if yu- yunkir wa yu'rif in aka ce fulanun tunkiru wa tu'rif ko kuma na'am yu'rif by wa yu'raf a'a yunkir wa yu'rif ko kuma yunkir wa yu'raf shi ma ya zo da wannan yunkir wa yu'rif bi ma'ana yunkir wani lokaci yana inkari wa yu'rif wani lokaci kuma yana sananu yana samun sanuwa bi ma'ana yana muwa- wani lokaci yayi muwafaka da ruwa wani lokaci ya saba musu fi hadith ma'rufa eh ya ti bil ahadith al ma'rufa shine ma'ana yunkir wa yu'rif eh.
ko ya fi hadith munkara eh yunkir in yazo da ahadith munkara ahyanan ahadithuhu munkara wa ahyanan ahadithuhu ma'rufa shine ma'anar yunkir wa yu'rif Eh, ana sanin sa kuma an wato ana inkarin sa kuma ana sanin sa ayatin fihi khulfun ya a cikin wato a hadis a- a- a- akwai sabani a kansa ta'anu sun yi suka a kansa takallamu sun yi magana a kansa sai ya uhifdhin mai raunin wato mai munin hadda layyinu mai rauni laisa bi hujjatin ba hujja bane awil qawi ko kuma a ce laisa bil qawi bi umdatin a ce laisa bi umda ko kuma bidhaka a ce laisa bidhaka a wato ba ba kamar wannan bane bil mardi a ce laisa bil mardi wannan ita ce daraja ta ƙarshe ita ce kuma za ta zama ita ce daraja ta ƙarshe a cikin wato darajojin a, aljar sai ya fara da aswa'uha yayo ƙasa Mm. na'am wa fulanin yankir wa yu'rif yunkir wa yu'rif ayati maratan bil manaki wato wani lokaci yana zuwa da hadisai munkarai wa maratan bil mashaki wani lokaci kuma ya zo da sanannu qala hu fi tadrib hakanan asyuti ya faɗa a cikin tadrib wa fulanin fihi khulfun da kuma an suka ce wane akwai saɓani a kansa a cikinsa dhamm al kha wa iskan bidammil ha- bidammil ha haka ya ce da da bidammil ha wa iskanin lam ay khilafun bainal hufat akwai saɓani a tsakanin manyan malaman hadisi a kansa wa fulanin ikhtulifa fihi da kuma su ce idan suka ce wane an yi saɓani a kansa wa fulanin ta'anu fihi da kuma wane an yi su- sun yi suka a kansa wa fulanin takallamu fihi da kuma wane sun yi magana a kansa zada al iraqi al-iraqi ya ƙara ba'd ma huwa liddafi ma huwa ya zuwa ga rauni nau'i na rauni dai yake zuwa gare shi Ah, liddafi ma huwa ko ila da'afi ma huwa ai bai yi nisa daga rauni ba ai ila da'afi ma huwa bi ba- ma huwa ai laysa bi ba'idin min ad-da'af abin da yake nufi kenan ma'anarsa fa ila sidqi ma huwa kamar ila sidqi ma huwa ba'd ai shi qaribun min ad-da'fi kusa yake daga rauni kamar inda in suka ce illa sidqi ma huwa ai kusa yake zuwa ga gaskiya ba mu faɗe ta ba amma ah, al-Ethiopia ya kawo ta a cikin ah, sharhinsa ila da- ila sidqi ma huwa annahu qaribun min ad-da'f wa ai wato yana kusa da gaskiya yana kusa da rauni da kuma gaskiya
qala al-musannif Ah, Imam Suyuti yace fa harfu al-jarri fa harful jarri din nan ta ila يتعلق ب- بقريب yana rataya yana ta'alluki da qaribin مقدرا ai an a- a- wato a bisa a bisa takdiri وما زائدة في الكلام wa ma ita kuma ma din da aka kawo ma huwa M- a, za'ida za'ida ce an kara ta ne a cikin zance Mm. wajen ila sidri ila dha'fi ma huwa ما زائد إلا ذا أكتوى na'am ai qaribun ila dha'fi huwa sai da zaman to ma din kawai za'ida ce ai qaribun ila dha'fi huwa Mm. ko kuma qaribun ila sidqi huwa ما زائد في الكلام eh ma din za'ida ce a cikin zance كما قال أبي kamar yadda alqadi iyad ya faɗa النووي da imamun nawawi في حديث الجساسة a cikin hadisin aljassasa عند مسلم a wajen a wajen imam muslim من قبل المشرق min qibal al-mashriqi ma huwa هو المراد a- ai ma huwa al-muradu ithbatu annahu fi jihati al-mashriq نعم ma'ana tabbatarwa da kan cewa shi dujal yana jihar gabas saboda haka wanda suke cewa bermuda triangle anan ne aka je aka tsare shi nan tamimu dari ya je ya ganshi kaga ƙarya ciki sai dai an ka dauki bermuda triangle din dangane da makka za a ce gabas take din na'am
وفلان س- na'am wa fulanun sayyi'ul hifz da kuma su ce wani mai mu- mai mummunar hadda ne وفلان لين da kuma fulanun layyin mai rauni ne bi fathi lami wa tashdidil ya قال ابن أبي ibnu هاشم abi hatim yace إذا أجابوا في الرجل idan suka yi jawabi a wajen bayanin matsayin rawi بلين الحديث da cewa layyinul hadith وهو ممن يكتب to حديث wannan yana daga cikin wanda za a iya rubuta hadisin sa وينظر فيه i'tibaran إبارة a ru- a a yi izina da shi ta fuskar la'akari a wato a a rinka a yi tsokaci da shi ta fuskar izina ومتابعة eh wajen mutaba'at wa shawahid Mm.
إلى in dama suka ce lil'itibar wa yin zaru fihi lil'itibar ma'ana hadisinsa za a iya dubansa a cikin almutaba'at wa shawahid
إلى الدار قلت an ce madara qutni إذا قلت فلان لين idan idan qulta dai idan idan kace wani layyin ne إيش تريد به؟
aishin turidu bihi eh aishin turidu bihi جاهزية تيجي a a- wato tuntun sake tun a zamanin su ما عمي عليك amma am eh kamar amiya din ce ikhtisar ne ai ayyu shay'in shine aishin to amma yanzu kuma sai kawai ake cewa aish إيش aish to read amma asali aish aish ah, aishin eh, aishin turidu bihi na'am قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ba zai zaman to ya sashe ba matrukal hadith wanda ake barin hadisinsa ولكن مجروحا بشيء sai dai shi abin suka ne da abu- an an soki a wato abin suka ne da wani abu لا يسلمه عن العدالة wanda ba zai sarayar da shi ba ga barin adala
وفلان ليس بحجة in kuma suka haka zalika kamar da kuma a ce wane laisa bi hujja ba hujja bane أو فلان ليس بالقوي ko kuma su ce wane ba mai karfin bane na sosai أو المتين ko kuma laisa bil matin ba mai tsananin karfi bane وفلان ليس بعمدة ko da kuma su ce fulanun laisa bi umda ba madogara bane وفلان ليس بذاك da kuma su ce fulanun laisa bi dhak wani ba ba ba haka wato ba a a ba ba ba haka ne yake ba أي أو ليس بذاك القوي Eh, to laisa bi dha- wannan zai zamanto a wato an shafe a sifa an tsayar da almausuf makaminsa laisa bi dhaka alqawi ba mai wannan karfin da ake nema bane أو فلان ليس بالمرضي
Ah, ko kuma su ce fulanu laisa bil mardi wane ba abin yarda bane وفلان ما أعلم به da بأسا kuma wane ban san wani laifi tare da shi ba
وهذا كما قال to المسلم wannan kamar yanda imamu suyuti kamar yanda ah, marubucin ya faɗa من هذه tana المرتبة daga cikin wannan daraja أو من آخر ko مراتب التعليم kuma a ƙarshen martabobin ta'adi laisa bihi ba'as ma a'lamu bihi ba'as kamar yadda ta gabata كأرجو أن لا بأس به kamar arju Allah ba'asa bihi ina fata la ba'asa bihi wato darajar ƙarshe ta ta'adil da kuma daraja mafi sauki ta tajrih suna haduwa na'am بل قال الحافظ العراقي kai bari ma al-hafiz al-iraqi ya ce هذه أرفع فيه wannan ai sama take da wannan لأنه يل- لا يلزم من عدم العلم بالبأس domin baya lizimta daga rashin sani da laifi وصول الرجاء بذلك samun kauna da wannan in ka ce a a la a- a- wato ma'alamu bihi ba'san da arju Allah ba'asa bihi idan baka san in kace la a'lamu bihi ba asan ban san laifi da shi ba wannan ba yana nufin kan cewa kana kauna na babu laifi tare da shi ba wane ne yafi daraja arju an la ba asa bihi amma kace la a'lamu bihi ba asan to ban san yana da wani laifi ba amma wannan bai nuna kan cewa kana fata ba shi da laifin ba ko na'am ونبه بعضهم sashin malamai ya faɗakar على أن دلالة تلك الألفاظ akan cewa abinda waɗannan lafuzza suke nunawa بعضها على أعلى المراتب waɗansunsu a mafi ɗaukakar madarajoji ne وبعضها على الأدنى waɗansunsu a mafi ƙa'o a mafi koma bayan matsayi ne وبعضها على ما بينه sashen waɗansunsu kuma akan abin da ke tsakankanin wannan ne فيما a ذكر cikin abu- a tsakankanin abin da aka ambata إنما هي بحسب إصلاحهم wannan zai na tafiya ne gwargwadon istilahinsu gwargwadon istilahin malaman ولا مشاحة kuma babu wato rigima a cikin istilahin malami saboda haka wannan ya nuna na'am mhm.
وإلا in ku ba haka ba فمن حيث اللغة ta fuskar luga لا يكون في أكثرها دلالة ala tartibil maratib a mafi yawansu ba sa nuni akan jerantawar daraja wallahu a'lam saboda haka wannan ya nuna kan cewar a wajen ta'amuli da waɗannan lafuzzan dole ne wato ka rinka amfani da zaurancen kowane malami to wannan duk nazariya muka yi idan aka zo domin mutum ya zamanto cewar ka amfana da wannan ilimin kana buƙatar abu guda biyu abu na farko ka san littattafan da za ka yi amfani da su don ka zaƙulo maganganun su waɗannan malaman Eh, littattafan jarhuwar ta'adi to kuma sanin waɗannan littattafan yana buƙatar ka san manahij ɗinsu kowane malami me manhajinsa yaya tsarin kowane malami yake Allahu Akbar, Allahu Akbar. A, na farko a san waɗannan littattafai kuma kowane littafi a san tsarinsa don ka san yadda za ka amfana da littafin saboda a wayannan littattafai ne ba littafi ne wanda yake na ka karanta shi ka haddace shi ba littafi ne marji'i na reference sai lokacin da kake bukatarsa ka je ka ɗauko ka ji maganganun malaman a kansa Mm. ba kamar littattafan hadith ba ne wanda za ka karanta su in ma da dama ka ce za ka haddace su to kaga abu ɗaya kenan abu na biyu kuma tatbiq yanda za ka ɗabbaka waɗannan ƙa'idodin ka fitar da maganganun sannan ka san ma'anonin kowace daga cikin maganan malaman sannan ka ga yadda za ka kai ya zuwa ga hulasar hukunci akan rawi saboda za ka samu maganganun malamai ne masu yawa waɗansu maganga- waɗansu maganganun duk sun haɗu akan ba da hukunci ɗaya amma mafiya yawansu sun yi hannun riga to ya za ka yi jam'i bina'an akan abinda muka karanta na zawabitul jarhi wa ta'dil to wannan a shine ainihin a fahimtar da kuma fa'idar ilimin jarhuwar ta'adil in ba haka ba dai kawai dai an karanta amma in baka zo ka yi aiki da shi ka aiwatar da shi tatbiqayyan ba ka yi applying to ba zai yiwu ya zamanto kan cewar ka fahimci fannin kuma ka amfana da shi ba sai dai ya zamanto kawai dai an dai karanta an wuce a da haka yanzu mun zo wannan gabar idan a, ba za mu tsaya ba mu ce sai mun yi wannan at-tatbiq al-amali din amma insha Allahu daga zarar an kawo littattafai an zuba su a wannan maktabar zami insha Allahu ko da a ran da zai zamanto kan cewar muna da tsawon lokaci a sai mu yi hissa biyu hissa ɗaya mu duba littattafan hissa ɗaya mu ci gaba da karatunmu na mustalahul hadith wannan da wannan muka gama ilmul hadithi dirayatan abin da ya danganci inganta hadisi da rauna nashi da kuma ƙa'idodin jarhuwar ta'adil yanzu abinda za mu shiga shine sifatu riwayatul hadith wanda yake shine farkon ilmul hadithi riwayatan bangare na biyu na ƙarshe na ilmin mustalahul hadith kun ga ya fi rabi ma Mm, da yake akwai abubuwa da aka yi ilhaƙin su tare da wannan kamar su abin da ya danganci a sanin ruwatul hadith sanin yan uwa a cikin masu riwaya riwayar sahabi daga sahabi mursalus sahabi riwayar tabi'i daga tabi'i abubuwa ne da ake ce ma lata'iful asani duk an hada su tare da sifatu riwayatul hadith abinda za mu shiga kenan yawancin abinda za mu shiga wannan na karshe ba shi da alaka da wato naqdul hadith ingancin hadisi ko rashin ingancinsa amma yana da muhimmanci mu san shi saboda waɗansu daga ci za su taimaka mana wajen jarhuwar ta'adil kamar wajen sifatu riwayatul hadith to sannan abu na ƙarshe kun ga a wajen aljar nan an faɗi darajoji guda shida to darajoji guda hudu daga mafi rauni din nan wanda daga wadda take akzabun nas da kazzab da wadda da wanda suka biyo baya muttaham da wanda a darajoji hudu dai na farko da aka faɗa wannan hadisan su ba a ihtijaji da su ba a itibari da su samunsu da rashin samunsu duk ɗaya ne amma wanda suka zo daga baya na biyun ƙarshe kamar a da'ifun a wahin bimarra kamar mutaribul hadith da kuma wanda suka zo daga baya kamar da'ifun fihi da'af laysa bi hujja laysa bi thiqa waɗannan ana rubuta hadisansu lil'itibar wato mutaba'at wa shawahid saboda haka kun ga shine taksimin nasu darajar hudu ta farko ba a rubutawa la lil'itibar wala lil'ihtijaj amma daraja ta biyu da suke bin su sune masu saukin su wannan ana rubuta hadisansu lil'itibar a washawahid ba lil'ihtijaj ba kamar yadda darajar karshe ta maratibu ta'dil wanda ake cewa a suwailih a irin waɗannan su ma hadisansu ana rubuta su lil'itibar saboda ka darajar ƙarshe ta ta'adil da darajoji biyu na tajire suna haɗuwa wajen hukuncin hadisansu na barista an amsa tambayar to shi kenan alhamdulillah akwai wata tambayar na'am anas sami manahij na malamai ai sai mun bi kowane littafi in kana so ka sani wannan wato kowane littafi yanda malaminmu ya rinka mana wato kowane littafi da ya dauko sai ya dauko muqaddimarsa sai ya ishara dan kowane malami a muqaddimarsa yake faɗan manhajinsa da sababu ta'alif abinda kawai ake bukata a sani kenan a karanta muqaddimat din akwai musawwarat wanda Sheikh Abdul Aziz yayi ban sani ba da yake photocopy ne ko har yanzu za a iya ganin su zan bincika a cikin maktabata in akwai sai ku ɗauki sura don ya kawo kashe-kashen littattafan amma dai za mu ɗan ɗauki na ba zai yi mu ɗauke su ga baki ɗaya ba mu ɗauki littattafai waɗanda suke su ne a umda a kowane nau'i inda littattafan sun kasa su kashi hudu akwai kutubu thiqat akwai kutubu du'afa akwai littafai da suka hada athiqat wa du'afa sannan akwai littafai da suka ware masu riwaya a cikin littattafai muayyanai kamar littafan kamar littafin da aka rubuta akan ruwatul bukhari da wanda aka rubuta a ruwatul sahihain da wanda aka rubuta a ruwatul kutubis sitta da wanda aka rubuta a ruwatul musnadil imam ahmad da wanda aka rubuta akan rijalul muwatta to kowaɗanne musamman in littattafan saboda kowanne in hadisin ya zo maka ka ga rawi ka san wani littafi za ka je ka duba shi ne fa'idar insha Allah zo ko da yake da yana da tsawo amma ina ganin yana da fa'ida sosai saboda kamar yadda ake cewa a shi irin wannan ilimi a sanin mabudan bincike a cikinsa shi ne ya fi fa'ida tunda yanzu ba zancen ka ce za ka haddace shi haddace shi abu ne wanda yake mawuyaci amma in ka san manahijul bahas tsarin yadda ake bahasi a cikinsa to shine za ka iya fa'idantuwa da littafan taharij in kana karanta littafan taharij da ake hukunci akan hadisai to sai ka fahimci a wato mashiga da mafitar kowane malami yadda kai kanka za ka iya ta'aƙibi akan tarjihinsa idan ya tarjihi akan rawi ko akan hadisi zaka iya yadda da shi zaka iya rashin yadda da shi ba kuma bisa san rai ba a'a bisa qawaid bisa qawaid da manhaj na bahas wanda yake ka riga kai to wannan yana da muhimmanci janibi ne mai muhimmanci a ilimin hadith kuma Allah yadda ya kamata za mu yi kokari mu yi shi eh Mal- Alhaji Ibrahim Allah ya bada iko a kafa mana kantar Dan aiki ne ba dan shara amma na kira waɗayan ma da biyu.
to An samu ma an samu sauki ko an samu sauki.
to alhamdulillah Ya je ko wajen gobe ba zan tafi da shi in ya gama wancan sai zai faro.
sai zo ya fara to alhamdulillah daga zara an sa- an zuba kanta kamar yadda na gaya muku dama akwai wani bawan Allah daga makka ya turo da maktaba guda littafai guda insha Allah za mu zo mu zuba su wanda yake a babu wanda yake ni kuma ina da su a cikin maktabata inda dama fannin mu ne sai mu kawo su insha Allah sai zama to mun yi amfani da shi wa iyyakum amin amin to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai bayan sallah